أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحلاه رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu da littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da zamu saurara Allah ya sa abin da zamu karanta da saurarawa ya zama sanadi ya tsira gare mu duniya da lahira alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna 22 ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala da sallam 440 daidai wanda ya daidai da 29 ga watan uku iladiyar annabi isa alaihi salamu 2019 muna cikin kitabun saumi littafin da ke bayani akan as-saum azumi
حدثنا يا بن قال حدثني الليل عن مقيد عن ابن شهاب قال خبرني سالم بن عبد الله بن قرعه ان ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتموه فقوموا واذا رايتموه فعمروا فان هم عليكم فقدروا له قال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول إذا رعيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا يحيى بن بكير يجي يحيى بن بكير يا من قدموا قال حدثني الليث الأقيل يجي ليث بن سعد يا زن تدني الأقيل يا جدك أقيل عن ابن شهاب يا جدك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال abin da yace akhbarani salimun yace salimun abdullah ya bani labari annabi na umar sanidai abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaqul abdullahi ibn umar yace na jama'i sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaqulu yana cewa idza ra'aytumuhu fasumu idan kuka ganshi fasumu bi azmi ku ɗauki azumi ma'ana idan kuka gan shi nan ɗabirin nan ana magana ne akan hilalu ramadana idza ra'aytumuhu in kuka ga hilala ramadana idza ra'aytum hilala ramadana hilala ramadana fasu shine ma'ana to ku ɗauki azumi wa idza ra'aytumuhu idan kuka gan shi fa afdiru ku sha ruwa ma'ana ku aje azumi nan kuma zai zamo idza ra'aytum hilal shawwal fa afir in kun ga jinjirin watan nan na shawwal to fa afir ku aje azumi ku shakir fa in gumma alaikum faqduru lahu fa in gumma alaikum idan aka rufe maku watan jinjirin watan kuka kasa gane shi saboda me saboda gamam aka ce gumma aka yi musamman girgije wanda ya hana a ga jinjirin watan shi ne ma'anar gumma faƙduru lahu abin da za ku yi faƙduru lahu ku ƙaddara shi aka ce faƙduru lahu yana da ma'anoni da yawa cewa ku lissafa abin da jamhur suka fi tafiya kai watan da ake ciki kulista fashi talatin kawai shi ne fakduru da ku sai ku cika lissafi saboda akwai riwaya da za su faɗi sai ku cika lissafi fa akmilu iddata talatin ko fa akmilu iddata sha'bana talatin ko kuma fa akmilu idda ko fa akmilu talatin ayyama to duka riwayoyin sun tawo aka ce shi ne mafi rinjaye faɗuru da hudin nan to abin da ake nufi kenan lissafin nan ya cika talatin sai kuma da shi ya cika talatin in wajen ɗaukar azumin ne faɗuru lahu sai ku lissafa shi ya kai ya cika talatin saboda riwaya ba aka milul iddata talatin فقال غيره ولن سيفدا عن الليث قال حدثني أقيل ويونس لهلال رمضان وقال غيره ولن يحيى بن بكير باتن الإمام البخاري حدثنا يحيى بن بكير تسيتي وقال غيره ولن يحيى بن بكير قال ياتي شيكما وانين غيره إن إنك هذا إبهامات عندك ولن yahya ibn bukari to wane ne wani nan aka ce abu salih ne haka malamai suka ce abu salih ne shine abdullah ibn salih shine sakataren laysu ibn sa'di ikatib ibn sa yace anil laysi daga laysu shi wani yahya ibn bukari din anil laysi يا جل جليس قال أبن ليس يجي رسول سعد حدثني أقيل ويونس لهلال رمضان وأن زيادة فتح إتي كام رواية شوى سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لهلال رمضان an gane amma kaga wancan ba ta da lihilal ramadan to wannan ya ji akwai riwayar Abu Salih daga Laisu yace uqayl ya zantar da shi da Yunus ibn Yazid al-Ayli li hilal ramadan ita akwai ambaton wannan lafazin na li hilal ramadan ai sami'tu nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu li hilal ramadan yana faɗa da hilal ramadan kaga ita ce ta fitowa da lamirin na ina ke kuma saboda kawai an ji lamiri ya koma idza ra'aytumuhu in kun ganshi to kun ganshi wane ne menene wane ne kamar wacce riwaya manzo Allah sallallahu ya zamo yana cewa a cikin haƙƙin jinjirin watan Ramadan to sai a jira magana to me yake cewa sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'tiru fa in humma alaykum faqduru lahu to kaji gwamnati wannan riwaya kenan
باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية الإمام البخاري رحمه الله يجي wannan babi yana magana akan wanda ya azumci watan ramadana imanan yana mai gazgatawa cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi yau da azumin watan ramadana shi ne imani yana da mai imanin Allah ne ya ce ai azumin wata Ramadan shi ne imani wa ihtisaban sannan kuma yana mai tsururin lada yana mai neman lada wajen ubangi tabaraka wa ta'ala mana yana neman wani abu kamar kusanci ya danganta shi wani abu akan martaba da matsayin shi mai nema wani za ka ga abin da wani ke nema wani ba shi ke nema eh wani ba shi ke nema ba wani lahira yake nema wani aljanna yake nema wani yadda Allah yake nema wani Allah yake nema kaga hawawa ne su masu abin nan ne eh to don haka sai ce i wahtisabin yana da tsururin lada aka ce shine abinda malamai suka fi tafiya akan fassara shi ihtisaban yana da tsururin lada waniyata kuma yayi akan niyya wannan ziyada babu ta a cikin hadisi cewa imanan wa ihtisaban kadai yazo a riwaya amma wani ya tar al-imam bukhari ya karanta a tarjama an gane aka ce to abin da yasa al-imam bukhari ya karanta a tarjama saboda shi azumi ibada ce ita kau duk ibada tana tabbata ne da me da niyya duk ibada tana tabbata da niyya don haka da mutum zai zai kici ya kisha sannan kuma ba saduwa da iyali tun daga hudu alfijir har faduwar rana amma bai bai fada ne yin azumi ba a sunan shi ya sha yin wata kewa ba azumi ba ne saboda bai babu niyya sai an yi niyya sannan amma kaga mai bambanta su ne mai azumi niyya kawai kudurtawa cikin zuciya amma yadda mai azumin bai ci ba bai sha bai sadu yadda ba shi ma bai ci ba bai sha bai sadu yadda ba amma kuma su ba mai azumi ba ne saboda niyya don haka liman bukhari sai ya kawo wannan kasancewar dukkan ayyuka suna tabbata ne da niyya sai ya kawo wani yatan babu man sama ramadana imanan wa ihtisaban wa niyya
وقالت عائشة رضي الله عنها to kaga nan bai bayani ne jawabi ba man sama ai can hadisi man sama ramadan imanan wa ihtisaban ko man qama ramadan imanan wa ihtisaban akwai gufira lahu ma ta da zambi to iktifai da abinda a cikon maganar za mu karanta shi nan a cikin riwaya haka sai bukaci yau da su ba sai bukaci zuwa ga kawo cikon ba a cikin targama saboda abinda za mu karanta nan gaba ciki karkashin targama وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يبعثون على نياتهم الإمام البخاري رحمه الله سيكا وانا حديثي وانا كرويتا تكا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تجي تاجرك عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون أنا تادس على نياتهم أرسالين يمين ala niyyatihim afsaniyoyin su to kaga sai ce wannan hadisi da Imam Bukhari ya kawo mai alaka shida azumi bai da alaka da abin da ake magana a cikin azumi amma alakar sa wannan irziyadan nan da Imam Bukhari ya ta wani ya wani ya ta dinnan to shine dalilin Imam Bukhari ya kawo wannan wato hadisi domin Allah na mu'amala da bayi ne da da niyya yake mu'amala da bayi ba da zalibin su hadisin na wanda muka karanta shi a nan yanzu jaishu min ka'aba ko wani wata runduna ta yaki za su zo su kawo ma ka'aba hari hatta idan kanu bi bai da'a ko yuksafu bi awwalihim wa akhirihim za a za a kisfe kasa da su tun daga farkon su har na karshen su ومن عائشة قلت يا رسول الله يخصب بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم يزني أنه ذا أمس ردكو غبائي أهلا كدسو كم وصو باسو دعلان أدوات النب دسك كاوما كأبا هالي النبي صلى الله عليه وسلم يخصب بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم يبعثون على نياتهم تولى شيء دليل إيه za za a zo saboda musibar din za ta game kowa da kowa za a halakar da su gaba ɗaya ne amma fa kowa zai tashi kan niyyar shi wane ne ya zo da niyyar kawo maka labari to kan wanda ne za a tare shi wane ne bai da ko labari kan wanda ne za a tare shi wa fihi aswaqu
حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الإمام البخاري رحمه الله يتحدثنا مسلم بن إبراهيم يجي مسلم بن إبراهيم يا غلط الدمو شيخ من يتحدثنا هشام يجي هشام يا غلط الدمو هشام بن عبد الملك الطيالسي هشام بن عبد الملك الطيالسي يا غلط الدمو شيخ من يتحدثنا يحيى يجي يحيى يا غلط الدمو عن أبي سلمة يا جلد أبي سلمة عن أبي هريرة يا جلك أبي هريرة رضي الله تعالى عنه معنى حديث سلمة بن عبد الرحمن شيكم يا جلك أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا جلك مأيكي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال أبي دم الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه دون دي تاشي يتأيى يي إبادة شين قام يي قيام الليل يي إبادة شكين داري lailatul qadri dar lailatul qadri din nan mai yadda bayanin na ya taho a jisai suka gabata lailatul qadri da falalarta da kuma watan maziyoyi da take da shi ta lailatul qadri da yin ibada a shi da kuma baiwar da Allah ya ba a kuma manzon sa sallallahu alaihi wasallam qadri na da yawa wanda dai ya tashi yin ibada a wannan dare na lailatul qadri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku neme ta a cikin kowane wuturi ku neme ta a cikin goman ƙarshe na ramadana ku neme ta a cikin kowane wuturi to to falalarsa wanda duk ya tsaya ya kiyamun laili a daren lailatul qadri imanin wa hisaban yana mai imani wa hisaban yana mai tsururin lada wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana yana neman Allah tabaraka wa ta'ala ya karba ya mai sa kayya da wannan to shine tsoron lada ne kamar wanda ku tuto can ala tahtasibuna atharan ala tahtasibuna atharan mutanen Madina suna son su tashi suna nesa da masallaci su komo gab da masallaci su sai da gidajen su komo gab da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace a a ala ala tahtasibuna atharan ba kwa tsoron lada da wannan takon da kuke yi daga can gidajen ku zo nesa da masallaci ku zo masallaci ai nan taki ne mai yawa wala ala tahtasibuna atharakum wa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta mai abin da ya gabata na zunubin sa wa man sama ramadan duk wanda ya azumci watan ramadan imanan wa ihtisaban yana mai imani da tsururin lada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubi kaga kenan watan azumin watan ramadana ko azumin ramadana yana kankare wasu kiyamun laili a cikin daren ramadana ko daren lailatul qadr yana kankare zurbai to kaga yanzu can da Imam Bukhari ya kawo shi babu jawabi ko ya ce babu man saba ramadana imanan wa ihtisaban wa niyatan ba'sa ba jawabi to gashi nan mun karanta gobira da kuma ta kaddama min zambi shine shine jawabi ne to
babun alwadu ma kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu باب تقديره هذا باب أجود ما كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول في رمضان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم بيوان amma kuma watan yana lillinka baiwarsa ba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dillinka baiwarsa kamar Ramadan shine ma'anar tarjuma babu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mafi tsananin lullunka baiwarsa dama ko da yaushe a jodun nasu shine mafi baiwa da kyauta na mutane gaba ke daya to amma babu kushi kuma kamar Ramadan babu kamar shi ne ajodu ma kana nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kyauta da baiwa shi kun fi ramadan ina zama a cikin ramadan
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن سعد اخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن حكمه ان ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان وكان جبريل عليه السلام يسأل كل ليلة في رمضان حتى ينسلق يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أوجود من الخير من الريح المرسلة حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى يصطلح يعرض عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة الإمام البخاري رحمه الله يجي موسى بن إسماعيل أتبو ذكي يا من تدمو شيكم يجي قال حدثنا إبراهيم بن سعد يجي إبراهيم بن سعد يا بنت الدم قال أخبرنا ابن شهاب ياتي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري يا أبا ملاباري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يا جليل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يجي ذاهب تبس عبد الله بن عباس يدال لا تبت قدن لأبن قال ياتي كان النبي أجود الناس بالخير كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أجود الناس بالخير يجي والله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي قوة يوم الشوطة يأتي قوة يوم الشوطة sannan wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana kuma wata lokacin da kuma yafi yawan kyauta babu kamar shi kuma ramadana babu kamar ramadana in ba a ramadana ba ba wanda ya kai kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to musamman ma ramadana cikin ramadana حين يلقاه جبريل لوكتين ملائكة جبريل يكي هدوا دشي وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلق ملائكة جبريل يازم يلقاه ينازوا سهدوا النبي صلى الله عليه وسلم قوة ندري أشهر رمضان هر رمضان يتاري حتى ينسلق هر رمضان يتاري يفتح يعرض عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana bujirar da karatun alqur'ani kaman suna bita alqur'ani tare da mala'ika jibril yana biya alqur'ani wato mala'ika jibril yana saurari shine ya'ridu an-nabiy ya'ridu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alqur'an fa idza laqiyahu jibril alaihi salam idan mala'ika jibril amincin Allah ya tabbata gare shi ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam كان أجود بالخير من الريح المرسلة رضا الله صلى الله عليه وسلم ينافن إسكا من كرفي بوغوة يوم بيوة كرفي بيوة يوم كوتا كرفي كوتا رضا الله صلى الله عليه وسلم ينافن kaga yana karantar da me daga cikin abin da yake karantarwa yana karantar da ana so in ramadana ya kama a rike ayyukan alkhairi musamman in faɗi fi sabilillah ciyarwa saboda Allah ciyarwa saboda Allah domin mahalli ne ana jin yunwa ana jin kishirwa sirri daga cikin sirrin azumi watan ya tsarkake ruhi tsarkake zuciya ya sa ma zuciya tausayi domin wanda bai san rashi ba bai san yi waye gari ba ba da za a ci bane bai sani waye gari ba a ce gidan shi ba abin da za a ci sam wannan magana sai dai ya ji ta in yana da dalilin jin ta ita ma in bai dalilin jin ta ko jin ta ma bai to amma to ya ake ji in an waye gari ba a ci ba ba a sha ba ya ake ji ba ya da dalilin wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala shar'an da yin azumi yin azumin nan bancin tsarki da safa'i na ruhi da bawa zai samu tsakaninsa da Allah to kuma zai samu wata tarbiyya tarbiyya da zai samu bari ya ji yadda marasa shi suke ji lokacin da ba su da sai ya ji yunwa ya ji kishirwa ya wahala to irin ta suke yi kowa azumi wannan sai ba shi wani darasi a shi haka waɗanda ba su da shi suke ji to zai fi tausaya musu da labarin yunwa yake ji bisa ga ce labarin yunwa yake ji yanzu ba labarin yunwa yake ji ba ya san menene yunwa ya san menene matsala to don haka wannan sai ya sanya shi ya tarbiyyantu a cikin ciyowa saboda Allah don ya san yadda ake ji in ya ga wani ya ce bai ci ba to dama ya san yadda yake ji to باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم الإمام البخاري رحمه الله يجي wannan babi na magana akan wanda bai bar zancen zurbi shine kiran ƙarya azzur ƙarya ƙarara ba wani ba wani surki ba wani garwaye ƙarya ce ƙarara to wanda bai bar ta ba wal amala bihi kuma bai bar aiki da abin da yake na ƙarya da ɓanna ba fi saumi cikin azumi a ga shima babu ba kawo jawabi ba ba kawo jawabi ba to hadithul babi za su zo da bayanin da jawabin don haka sai ya wadatu ga barin kawo jawabin a cikin tarjama
حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع لآبه وشرابه
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والأمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس آدم بن أبي إياس يا ذا الدم قال حدثنا ابن ابي ذئب يجي ابن ابي ذئب يا ذا الدم قال حدثنا سعيد المقبوري سعيد المقبوري يا ذا الدم عن ابي ياد لك بابيشي عن ابي هريره ياد لك ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجي مايكي صلى الله تعالى عليه وسلم ياتي من لم يدع قول الزور duk wanda bai bar zancen zurba shine kiran ƙarya wal amala bihi da kuma aiki da kiran ƙarya shine aiki na ƙarya da banna kuma yana azumi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu Allah subhanahu wa ta'ala ko kallon azumin sa bai yi wannan rashin ci da rashin shan ko kallon shi ta falaysa lillahi hajatun wannan majazi dama ba mai azumi ba kowa ma Allah bai da bukata bukata ta koru ga Allah subhanahu wata'ala za ka Allah bai da bukata ba sai ga mai azumi ba gabaki daya bukata ta koru a cikin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala to menene ma'anarsa falaysa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa sharabahu aka ce wannan kan Allah tabaraka wata'ala ko kallon azumin sa bai yi rashin cin sa da rashin shan sa da yayi ko kallon shi Allah bai wannan kai matuƙa ne ba ana nufin yanzu tun da Allah bai kallo ba yanzu in ya so ya ba azumin kawai ya ci abincin shi in ya so ya sha abincin shi aka ce ba shi ake nufi ibn Abdullah ya ce ba shi ake nufi ba ba ana nufin ba kawai shi ke yanzu tun da yana shaida zur yana ƙarya don haka yanzu ma ya ba azumin ya ci abincin shi ya sha abincin shi ba haka ake nufi ba kai matuƙa ne cikin tahziri wata tahziri tsoratarwa tsoratarwa kai matuƙa ne a cikin tsoratarwa ba ana nufin yayi ba domin abin da ya sa ita ƙaryen nan tana son ce ma'azuminsa kamala ne ya kan sare da farai yanzu ba bashi ba bin shi bashi amma fadalar da mai azumi ke samu shi ya rasa ko ta tauri ya rasa ko ta tauri to wannan fadalar ce amma fa dan yayi dan yayi ƙarya ko ya shaida zur ko ya yi wani abin da ke kama da haka azumin yana nan don ba a cewa su yaran ka azumi da ya ƙarya kaga ya sauke wajibi amma to ya sauke wajibi ba abin shi ba shi to ina kuma ita ko falala to na wajen falala ne ya rasa na wajen falala ne ya rasa hasake hasaken da mai azumi ke samu da buyudatu da mai azumi ke samu daga hadara ta ubangi tabaraka wataala zuwa zuciyarsa da gabansa da ruhinsa shi saboda ya bata duk ya lutto shi kafa gari da zage-zage da alfashoshi da kuma watan ƙarni misali to haka dole sai baki ya yi kafa kafa a cikin azumi daga dukkan abin da ko da bai rubuta azumin ba zai tauye ladarsa
باب هل يقول إني صائم إذا شتم باب هل يقول إني صاعم إذا شتم الإمام البخاري يتدبير هذا باب ونم بابي كنم yanzu mutumin da aka zaga har ya kuli ya samu ya ce inni sa'imun ni watan azumi yake ni sa'imun ni azumi yake idza shutima in an zage shi
حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال اخبرني علاء عن ابي صالح الزيات انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا عجزي به والصيام جنه وإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرقص ولا يرخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لقلوب فبالصائم أطيب عند الله كغير منه للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرح بصومه
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الضيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به أجزيك أجزيك عجزي بقى يا تأجزي والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقص ولا يسخط فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لقلوه فبالسائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرههما إذا أفطر فرها وإذا لقي ربه فرح بصومه الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا إبراهيم بن موسى إبراهيم بن موسى أيضا تدم قال أخبرنا هشام بن يوسف يجي هشام بن يوسف يا أبا ملاباري عن ابن جريج يا جد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أبن أخبرني عطاء يجي عطاء بن أبي رباه يا بني لاباري عن أبي صالح الضيات يا جدك أبي صالح الضيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول يا أبو هريرة يدال الله تبت قريش يقول ينا شوى قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما يجي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا جي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام دكا أيكن ين أدم أيكن دم أدم له ناشد illa siyama sai azumi wannan azumi nawa ne aka ce da hudin nan kamar da bayanu na gabata jiya da kuma can baya cewa lahu watan ayyuka ne waɗanda suna da wani zahiri wanda shi zahirin nan in an gani sa a shi suna shi illa siyama sai azumi shi kan wannan domin in kana sallah ayyukan ka taharruka da tashi da miƙewa da karatu da tsayuwa da ruku da sujada kaga waɗannan duka ayyuka ne da suke shaidar sallah kake amma azumi fa li mahalli ne na zuciya da haka Allah tabaraka wataala shi kadai ke tsinkaya ga zuciya sai ce li wannan nawa ne ji an ji dai bayanin li in ma dai wato sifatun min sifatin Allah tabaraka wataala rashin ci da sha da saduwar iyali sifa ne risbobin Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma a li sirri ne tsakanin ni da bawa da sauransu ko idafa ce ta tashribi domin dukkan ayyuka na ne saboda Allah kamar dai da bayani ya gabata shi وانا اجزي به وانا نيني اجزي به نيكي ساكيا با مغانا ان شي ملائكه كرو دا مي لالا كذا با a wannan abin da mai azumi ji Allah ni na san abin da zan biya shi ni na san abin da zan biya shi yanzu mai hali ne sai sai ya zo yana neman aure ya zo yana neman aure sai aka ce to ya kawo sadaki a yanka to mu yanka masa sadaki ya ce a a babu ruwan wannan ku banne ni na san abin da zan yi mata ni na san abin da zan mata to kaga cewa ni za abin da zan mata to kaurara abin zai mata bane wataƙila ana ba da sadaki dubu talatin arba'in hamsin in ya tashi zai iya cewa ya ba da miliyan ko ce ya ɗauki duk kayan ɗakin ta wanda suna iya yin miliyan duk ya ɗauki nauyin su matsayin sadaki kaga shi ne ma'anar a ban mai wannan eh wannan shi ya san abin da zai ba ka yi Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ana azibihi eh ni ne mai sakawa والصيام جنة أزمي جنة غرقوان وإذا كان معنا ينا كاري مؤمني دغ فاتاوا ميا بشي أوي ودن سكي ما تهلكوا جنة غرقوان وإذا كان صوم يوم أحدكم إذا دين أزم دين يا زمو فلا رفس to kada ya rafasu kada ya miyagun maganganu kada ya riƙa miyagun maganganu na alfashi aka ce shine rafasu alfashoshi na magana wasu suka ce rafasu ba saduwa da iyali wasu suka ce rafasu watan aikin asha aikin banza to duk da mai fasarori da yawa fala yarfus wala yasakhab kada a same shi yana kwakwazo da hayaniya eh shine eh za ka ga mutum ne cikin mutane yake ba amma tun daga ne in dai cikin mutane to hargajin shi zai sa a gano shi yace za ka biya an kacce ne harshen shi kaɗai kake ji yana kwakwazo yana yana hayaniya wannan shi ne saha wala ya kada ya rika kwakwazo da hayaniya yana azumi abinda ake so bakin shi ya zama ɗanye sharaf da ambaton Allah mai azumi bakin shi ya zama ɗanye sharaf da ambaton Allah in kuma ba zai iya yi ba ya shiru shirun ma ibada ce ana rubuta mai lada fi sumtuhu tasbihu نوم الصائم عبادته وصمته تصبيحه saboda haka falasa fa in sabahu ahadu idan wani sabahu ya mai zagin shammata don ya rama ba ce sabbahu ba in wani ya zagai za ka ce sabahu ya kakale shi zagi ya kakale shi zagi ya san wannan zagin da zai ne zai iya daurewa to kaga zai zage shi ma ya zage mu fa'ala za su tasu mu fa'ala za su tasu ya zage shi shi ma ya zage shi sai a ce sai a ce watan zage zage to in wani ya ja shi zage zage to ya zai ce to au qatalahu ko kuma wani qatalahu yayi jayayya da shi falyaqul yaji ma'ana zuya ta ce shi falyakul yace inni mur'un sa'imun ni azumi yake ni azumi yake kaga azumi yake yi wannan yaya da rigima ba ta shi bace wallazi nafsu muhammadin bi yadi na rantsi da wanda rayuwar sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam take a tafin ikon shi la qulubu fa bisa'imi atyabu inda allah ka bayt miski dan bashi bashin nan na bakin mai azumi shine qulub eh la qulubu sani dai bashi bashin nan na bakin mai azumi a tsaye ba inda Allah shi ya fi kamshi a wajen Allah birri ya miski daga kashi a miski ya fi a miski kamshi lissahi farhatani mai azumi fana da farin ciki guda biyu da Allah ya zauta su shi ya farahu ma wanda kowanne sai ya yi farin ciki da shi na farko dai idan afdara fariha in ya afdara ya yi ya sha ruwa fariha zai yi farin ciki aka ci huska farin ciki na da yawa ya yi farin ciki in azumin farko ne sai ce to alhamdulillah yau mun kai na ɗaya alhamdulillah yau mun kai na ɗaya ba a samu wata tangarɗa ba rayuwar mu ta kai kuma ba mu aikata wani abin da zai rubuta shi ba to sai mutum ya ji daɗi ya kai azuminsa wannan shine fariha din fariha zai yi farin ciki wa idza laki aka ce kuma fariha zai yi murna saboda yayin bai ci abinci ba yana cikin sha'awar abinci wannan sha'awar abinci za ta samu shi farin ciki aka ce shi ne bai dai maganganu a kan wannan fariha sai wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmi kuma ranar da ya haɗu da ubangijinsa laqiya wato in ya haɗu da rabbahu ubangijinsa fariha zai yi farin ciki bi saumihi da lada azumi ne in ya ga tarin lada azumi duk menene nan aji azumin ka ne lada su ce to fariha zai yi farin ciki da wannan watan azumi dama al'ada ce ta masu imani masu ayyukan kwarai watan za su zama masurura yiwuwar yi da ahalihi masurura
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة
عزوبة مكوز باب الصوم لمن خاف على نفسه العذوبة wannan babi na magana akan yin azumi ga wanda ya ji tsoron illar gwagwarci ya daɗe gauro ba mata to wannan illa gudun kada ya faɗa cikin ma'asi to ya rungumi azumi dama shi aure watan hawa-hawa ne la'akari da masu yin aure akwai lokacin da aure yake dole to an bin an yi la'akari da mai auren ya zama dole akwai lokacin da yake watan halal akwai lokacin da yake mandubi an so akwai lokacin da yake ma wata makruhi kana da wadatarka kana da lafiyarka ta zama da iyali kuma kana da wadatarka ga wurin zama ga abinciyarwa ka duk kana da sannan kuma kana jin tsoron in baka kai rayuwarka tana da rauni idan baka watan yi aure ba kana da iyali za ka fada kana jin tsoron ka fada cikin miyagun ayyuka to wannan kan aure ya zama wajibi to haka ake bi da akari da masu auren za ka man kafa ala nafsihi uzubata to fa alayhi bisawm kenan yin azumi zai
حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعرج عن ابراهيم عن حلقه قال بينا انا امشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أضر للبصر وأعظم للفرج ومن لم يستطع فعليه بالثور فإنه له وجاء
حدثنا أبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم أن ألقم قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال كنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء الإمام البخاري رحمه الله يتحدثنا عبدان يجي عبدان يا ذن تدمو شيكم عبدان عن أبي حمزة يجي لك أبي حمزة عن الأعمش يجي لك أعمش عن إبراهيم يجي لك إبراهيم شيكما وإبراهيم النخعي كده shi kuma Ibrahimu an alkama ya ji daga alkama tubin qaisin an naka shi ma to sannan shi kuma qala alkama ya ce baina ana amshi ma abdullah wata rana ina tafiya watan tare da abdullahi ibn mas'ud an sha bayani a duk lokacin da malaman hadisi suka ce abdullahi suka yi shiru babu nisba to abdullahi ibn mas'ud ne in ashabai amma in arwatu neman dunahum in suka ce abdullahi to abdullahi ibn al-mubarak ne abdullahi ibn al-mubarak to na abdullahi ibn mas'ud ne yace wata rana muna sai tiya tare da ma'ad ma abdullahi tare da abdullahi radiyallahu ta'ala anhu faqat sai abdullahi ibn mas'ud yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam faqat mun zamo tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai yace man istada al-ba'a falyatazawwaj duk wanda ke da ba'a aka ce ba a zarafin yin aure ba a lafiyar kusanta iyali shi ne ba a a'a ɗaukan nauyin tahiyar da shi gidan in an auren to shine ba'a to duk wanda ke da waɗannan damammaki in an bi su da fassara to fa ne tazawwaji lallai ya aure fa innahu aghaddu lil basari domin auren nan shine zai rintse masa ido ga barin nawaci eh saboda yana da iyali a gida to wanda iyali a gida za su rintse masa ido mana za su sa bai ma damu da nawaje ba wa ahsanu lil farji kuma su ne yin iyalin nan yin auren nan zai zamo katangewa lil farji ga farji mana ba zai sadu da kowa ba sai iyalin shi saboda ni saboda sun zama mai kariya sun zama mai kariya don wallazina ala furujihim yuhafizu illa ala azwajihim aw ma malakat imanuhum wallazina hum li furujihim hafizun والذين هم لفروجهم حافظون to wa hasanu lil farji kuma lam yastati amma wanda bai samu ikon yin auren ba ba shi kaje da zawaj ba yi aure to sai zan bai da duke yin aure eh sai zan bai da wurin zama bai da halin da zai iya rika shi ma ya yake yi ya ci da kanshi balle ya auri wata to bai da iko kenan fa alaihi bisawmi to tunda dai yana jin tsoron kada ya fada cikin mugun aiki to fa alaihi ya zama gare shi bisawmi azumi ko babin ba da shawara ne ba dole bane in wanda shi shi rashin iyalin zai sa fada wata mugun aiki to sai zama kenan kamar shawara fa alaihi ana ba shi shawara saboda yau da gobe ya rika azumi fa'ala bi sun ana ba shawara ya rika azumi kaga wannan ita ce mutabaqatu li tarjuma fi qawli fa alayhi bis sawmi saboda babu sawmi liman khafa ala nafsihi al uzuba yayin da aka yi da liman khafa ala nafsihi al uzuba to wanda bai iya hakuri ne bai san da yaji ba to shine aka ce to yayi kokari ko bai da bai da halin aure bai da zarafin aure to fa alayhi bis sawmi wannan wajibi ne gare shi azumi ka ganin shi ya waje ba fa innahu lahu wija'u fa innahu wani lamarin nishani yake ko fa innahu sanadai shi azumi lahu wija'u wija'u wata kariya ce kamar yadda ake dandake watan bunsuru ko rago ko dai kowace dabba a dan da ke zan an rage mata sha'awa ko ba ta da sha'awa to wannan azumi zai zama da kasan dandaka ga dabba haka wato dan adam shi ma in yana azumin nan musulmi na azumin nan zai shirye masa ko ya rage masa wato kaifin sha'awa
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأبصروا
باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا الإمام البخاري رحمه الله يشي wannan babi na magana akan zancen ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ya ce wa idza ra'aytumul hilala fasumu in kun ga jinjirin watan ramadana fasumu ku dau azumi wa idza ra'aytumuhu in kun ga jinjirin watan nan na shawwal fa afdiru dan hu na farko ba abu guda suke kuma ba idza ra'aytumuhu sai in an kalle da mujarradin hilal din kawai in kun ga jinjirin wata ku dau azumi in kun ga jinjirin wata ku aje azumi ai ta ba wata guda ba jinjirin watan ramadana ku dau azumi jinjirin watan shawwal ku dau azumi kamar tunda ba nan ta ba hilala kawai to da haka sai ya zamo watan sai ya zama ana kaddara ramadana ko ana kaddara watan sha'ban da shawwal na'am shawwal وقال سيرة عن أمار من سام يوم الشك فقد أطاع أبا القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم وقال سيلة سيلة يتي عن أمار يازر عمار بن ياسر الأبسي radiyallahu anhu ammarun yasirin shi kuma abin da yace man sama yawma shakki wanda yi azumi ranar kokanto abin da ranar kokanto yau 29 masalan ga watan sha'ban 29 ga watan sha'ban kaga gobe kuma sai zan ba a ga wata ba dare to gobe wayo gobe shi ake ce yau mu shakki ana kokanto shin za a ji labarin an ce ɗaya ga watan ramadana ko za a ji labarin cewa talatin ne ga watan sha'bana har shakkun da ake ciki to sai zama mu shakki to wannan ranar shakka din bai halatta mutum ya azumce ta amma fa لإحداث به من رمضان باء أظن تتالي قطاع به من رمضان فهذا يجب يكون زيادة yace don a kewaye da ramadana to tuna dai an kai haddare har sha biyu ba ba da sanarwa ba to ni bari in niyya in kwana da niyya in na ji labarin an gan shi shi kenan kan ɗan ma'ana lafiya ɗau ba matsala da mana tashi shi in ko ba gan shi ba shi kenan babu da matsala to kaga ko da ya ɗauki niyya yana da yaƙini ba a yi saboda haka yana shakka shi ne wannan shi yake mai yau mashaki to shi ne ce amma rubun ya sai ce duk wanda ya azumci yau mashaki aka ce nan ana maganar ga wanda ya yi don ya kewaye banda wanda nazarin sadafa kawai yana da nazari da yake yi sai daidai da yau mashaki sai azumin shi shi ba na nufin don ya kewaye da ramadan ba a nazarin da ya saba yi ne shi ne ka ji wannan ayi a azumce ma shakki kala'a ana bin shi wani azumi to yana cikin ranku sai ya faɗo yau mu shakki ba komi sai azumci wannan rankon da yake yi a yau mu shakki ko kuma a'a zai yi shi azumin watan yau mu shakki din nan domin wani abin da ibada da yake yi lokaci lokaci kamar yana azumin alhamis da juma'a ko yana azumin duk ƙarshen wata to sai ta ruka da yau mashaki wanda litinin ta zo mashaki ta da bayan azumin litinin wanda ba ko zai iya yin azumin shi duk da ya haɗa mashaki nan ana magana ne akan wanda ya azumci yau mashaki don ya kewaye da ramadana to fa kada asa abul qasim hakika ya sabi abul qasim domin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama watan ya yi hani akan wannan shi ne faƙad asa abul qasim hakika ya sabi abul qasim aka ce tabbatar da cewa wannan sabo ne to kaga wannan ba ra'ayin sahabi ne in kai sahabi ya ce duk wanda ya aikata kaza za a yi mai azaba kaza amma bai ce fa daga manzon Allah ba ko to sai a ce wannan abun hukumuhu rabbu wa in kana mawqufan lafzan fa huwa marfu'un hukman fa in kana mawqufan hukman fa huwa marfu'un fa in kana mawqufan qawlan ko lafzan fa huwa marfu'un hukman ai in an lura amma rumu ya sirri ya ce manzo Allah ya fi da shi da manzo Allah ya ba to amma irin wannan magana aka ce la yaqulu as-sahabi bir'i ba a fara sahabi ya faɗe shi wannan azan fahimtar sa a ya dai ji ne daga Allah sallallahu alaihi wasallam ya dai bai yi rafin bane eh bai yi rafin bane kamar duk wanda ya aikata kaza Allah zai masa kaza sahabi ya faɗi haka to in sahabi ya faɗi haka ya ce wannan ko da yake mawqufi a lafansa to marfu'i ne a hukunci kamar ya ce annabi ya ce an fahimta amma ya ce annabi ya ce ne saboda ne saboda irin wannan qadiya ba a tunanin sahabi ya faɗi ra'ayin sa ce ko dai da bai faɗi manzo Allah ne da manzo Allah ya ji ba to lalle ga manzo Allah ya ji iyaka da bai faɗa ba to musko wasu musko wasu wani wani na'am ya ya yi waslinsa fuskar ta'alikin wannan faqad asaba al-qasim ashabu sunan al-arba in ka ce bukhari da muslim tirmizi abu dawuda nasa'i ibn maja duka sun yi waslin wannan ta'aliki na riwayar amma ibn yasir اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله هم قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين